سيد بشير من شيخكم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا أنفسهم لو كانوا يعلمون آه kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wuri ya sa yaushe bai samu zuwa da kansa ba ya zaɓa annu to saboda kada ranar da wuce ya ce zuwa ba da uzuri a bayan ba wuri cewa in allah sun zai dawo muna sa da in allah yau zai dawo da yamma kuma a zuwa ɗaura kamar yadda aka saba karatu in sha allah sai kuma kamar yadda aka saba sai a yaƙuri da abin da za a ji inda an san yadda ake yin karatu a wurin shehu saboda dai ko ni zo bai da dai da gaskiya ne bai wa tabu ma ta dushi ya din Allah mutu Sulaiman abuwa wa tabu wannan wawu ana kira sababul adab wato an yi adafin abubuwan da mun ga su kai na mun a baya a baya an faɗi cewa lamma ja'u kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lamma ja'u rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina qutu kitaba kitaballahi fara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun a cewa lokacin da manzo ya zo musu babban manzo shi ne manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da littafi sai suka jefar da littafin can bayan bayan wara a zuhuri ka annam la ya'lam kaman da musan littafin bayan da su san shi inda mun san shi littafin cikin at-taura yana daga cikin mugun aikin su bayan rasulullahi wannan mugun wato an yi adashin mugun aikin su ne a kai akan abin da aka faɗi a ayar ba cewa wata gwamnati bi shayatin to da suka jefar da da suka jefa da littafin Allah bayan bayan su shin akwai abin da suka rika kamar an tambaya ne sai Allah ya ce kware akwai wata ba umma ta bi shayatin sai suka bi abin da shaytanu ke karantawa ala mulki Sulaiman zamanin mulki Annabi Sulaiman alaihi salam Annabi Sulaiman alaihi salam kamar yadda aka sani annabin Allah ne babansa ma Annabi Dawud alaihi salam annabin Allah ne babansa shine bayan Annabi Yusuf alaihi salam a bani Isra'ila ba ƙarin annabi ba sarake ba sai Annabi Dawud alaihi salam to da aka zo aka yi shi kuma dan Suleiman ya gaje shi wa Suleiman Daruda da ya gaji shi din sai ya zama ya gaji annabtan da sarautar ko da yake sarautar baban bata wuce kudus ba bata wuce cikin bani isra'ila ba amma shi sarautar sulaiman ta wuce kudus ta game kasashen duniya gaba daya har da mutane da aljanu da dabbobi da da tsuntsaye da dabbobin ruwa to da ya zama haka din sai ya zama a wancan lokaci shaidanu sun sun ɗebo wato abubuwa wanda yake na tsafi na koyar da sihiri suna biya wa bani isra'ila annabi sai wanda sai ya lura da haka cewa suna fara koya bai isa ila abin da ya shafi magana tsari suna rubuce musu a cikin takardu suna biya musu yadda ake tsari to sai ya kwace waɗannan littattafai na tsari to ya san duk inda ya boye a duniya shekarun da suna yin zasu da su ko a ina sai ya sa a ƙarƙashin kujerar mulkinsa a nan saboda ba za su iya zuwa wurin ba yana cikin mujiza sai idan sun zo kusa da kujerar za su kone ne shi yasa kullum azaman fadarsa mutane ne ke zaune kusa da shi a jenis alaihi salam sannan sai aljanu a can baya sai dabbobi sai tsuntsaye haka ake zaman fada to sai zama aljanu ba za su iya zuwa wurin ba to da ya zama ya bisne a wurin sai suka jira sai da ya rasu shi kuma annabi sulaiman kafin ya rasu ma bi Allah Allah ka sa ka kawo ka tona asirin yau aljanu ka tona asirin shaidanu cewa ba su san gaibu ba ka tona musu asiri to sai Allah dauki mutum su da mari amfani da ta zai tona musu asiri faran ma kadaina alaihim mauta ma dallahu ala mauti illa dabbatul ardi takunu insata falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamun ghaiba ma labisu fil azabil muhin cewa lokacin da Allah ya rubuta annabi Sulaiman alaihi salam mutuwa ya zo mutuwa sai Allah dauki ransa yana tsaye yana da sallarsa sai zan ba wanda ya san ya mutu yana tsaye da ransa yana kallon su haka amma a mace yake ba wanda ya san ya mutu da sha tsaye da sanda to yana tsaye haka kullum sai aiki suke ba dare ba rana duk ayyukan da suka saba ya amadu na rahuma ya shafin mahariba wa tamatila wa jifanin kan jawabi wa kudurin rasiyat wa min ash-shayatin man yambusu na rahu ya amadu na amaran duna zalika wa kunna la ma'arifin wa kunna la ma'arifin duk ayyukan da suka saba suka ci gaba da yi ba dare ba rana sun dauka yana nan yana kallon su har sai da aka shekara guda sai sanar ta kare ne fadi ashe dama akwai gara da Allah ya saka tana cin nan tana cin tana cin da garan da cinye garan sannan sai dole sai ya fadi alaihi salam to da ya fadi sai ya zama daga nan ne suka gano ashe bayi da dai to ta inda suka gano ya shekara guda da mutuwa suka sake ba da sandan magana gara ta sake ci da shekara guda sai suka yi auna abin da ta ci da shekara da ta suka bada da na bayan suka gane ta shekara guda yana ci da Allah ya da Allah ya tona asiri cewa ba su san gaibi ba to ba nan da ba na sai addini sai suka ce wa mutane bani sai da ai sai ba ba da mutu take ba ba da tsari suka ce a musu da subhanallah annabi kana dan annabi Allah ku jefe shi zikiri suka ce zaɓi ne fito da ƙarƙashin kujerar su gani sai suka ce a'a suka ce ku dora in da aka ku zo ku dora ku suka ce a kun san mun mazo kusa da ruwa ku ne in dai ku dora da aka tura sai aka tura da littafai da tsari sai gashi sai jami'ai a cikin suka yi suka yi da cewa lallai sai ba mu akan a rubu billahi malamai a cikin suka ce za annabi Allah bai ya rabu alaihi salam Allah bai da kashi da mujiza kun san ne koma yana tsari ina to sai wannan aya take bada labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi annabawa da Isa Sulaiman a ciki sai guda bai ce suka ce kun ga kun ga Muhammad bai yana sa Sulaiman dan dawo da cikin annabawa bai san Allah shi bane ba annabi sai guda ya ce a wa ma ka Sulaiman walakin da shaytan kabu cewa sun bi abin da shaytan ke biya ba alamun Sulaiman ba na ala ahli Sulaiman za mu mulki annabi Sulaiman alaihi salam sai Allah ya mulki Sulaiman ce wa ma kafar Sulaiman Sulaiman bai kafirci bai dafi ba bai bokanci ba walakin shaytan da kafar shaytan su ne da suka yi tsari to wannan anan aka gano ka sihiri kafirci dalili Qur'ani Yahuda ba su ce Sulaiman ya kafirci su ma ai cewa suka yi yayi tsari amma Qur'ani ya ce wa ma kafar Sulaiman sai ce wa ma kafar Sulaiman da muka ji Sulaiman bai tsari ba zai Sulaiman bai kafirci bai nan shi tsari kafirci walakin na shiyani na kafaru shaidanu su suka yi tsari su suka yi kafirci yu'allimuna nasu sirr sun kasance suna koya mutane sihiri wa ma kun zida albarkai da kuma abin da aka saukar wa mala'ikun nan guda biyu a babila anan akwai maganganu da dama na malaman tafsiri cewa wa kun zida albarkai ko da yake akwai kira'a guda ɗaya da take karanta wa ma kun zida albarkai maimakon mala'ikun sarakuna guda biyu amma dai duk da kira uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da su da malakai da malakai to malakai nan akwai maganganu da dama amma wata tafi inganci a ciki babu kuma wanda jamhuri na malaman tafsiri duk suka da aka yi cewa mala'iku ne Allah ya tabo su garin Babila dan ya jarabi jama'a su koya musu su shiri amma dai sun jawo da duk wanda za su koya kamar yadda ayoyin gaba za su koya ba inna ma na adun fala ta Allah ya tabo don jaraba karka yi dukkan cikin kusa in yana da ya koya to sai su nuna masa yadda zai yi to sai zama jaraba ne Allah ya ganin dama Allah na tsinci da riba su irin jaraba da riba wannan magana ta cikin inganci cikin maganganu wanda ya kuka ke rawaitar ba na Isra'iliya wanda ba su da inganci akwai maganganu wanda ba za su karɓa ba za su karɓi ba ta mala'iku ba abin da suke rawaitowa shine wai zamanin annabi Idris alaihi salam eh, sabon Allah ya yi yawa da bayi da mutane dan adam sai ya zama sabon ya ya sa ana hawa da jirgin sama kullum mala'iku suna gani to mala'iku suna gani suna cewa a'a ɗan adam din da su bai samu Allah duk annabin da kake musu amma ba sa godiya sun bai samu duk wannan mugun aiki yau nasu duk wannan mugun aiki suke yi sai Allah ya ce to da zargi ya yawa sai Allah ya ce mala'ikun kai ku daina fasarki su saboda neca na halittar su yasa suke haka da kuma zan samu irin neca irin da ya adam ba ku da zaki sai ku yi irin da adam sai suka ce a subhanallah Allah ai mu ba za ku taɓa sabon ba yadda to inda ya kaje tun da kuna gani ba za ku yi bin ansa ku ku za ku mala'iku guda biyu wanda suka fi daraja a cikin mu sai suka zaɓi haruta da maruta da suka zaɓe su to wai sai Allah ya kawo su a wato faculty of fashion wato kulliya ta sha'awa ya sa musu karfi na sha'awa a halittar su sai ya turo su a cikin sufan mutane aka naɗa su alƙali da aka naɗa su alƙali a nan ƙasa a nan suna alƙalanci ba su yi wata guda suna alƙalanci ba Allah da jarabar sai wata mata ta kawo gara ana ce mata zara ta kawo gara mijinta to sai suka fi kyanta tun da an riga an samu su ɗabi'a ta sha'awa a jika dole su suka fi su da kyanta zo ga kyanta sai suka nemi su yi mu'amala da ita ta ce a'a ba za ta yi ba sai sai sun karɓi aƙidarta suka karɓi aƙidarta su ta ce ba ta yadda ba sai sun sha giya suka sha ta ce ba ta yadda ba sai sun yi kisan kai suka yi ta ce duk da haka ba za ta yadda su yi amfani da ita ba sai sun koya ita ko sai sun koya mata ismul azam da suke kamta kullum da ya musu koma sama ba sun gane shari'a sai suka koya mata da suka koya mata ta karanta tana karanta sai ta hawa sama tana hawa sama sai Allah ya shafe ce mai da tutura wannan zara wannan wannan cikin kistoshin Isra'iliya da muke faɗa ke su ko waɗannan alƙalai guda biyu da yamma ta yi sai suka ji hadisul azab din da su ta yi sama sai suka karanta shi da suka karanta shi suka ga dan sun yi sabo sun kuma cancanci azaba sai aka ba su zaɓi guda biyu ko azaba a nan duniya ko kuma a lahira wani suka zaba sun suke sun zaɓi azabar duniya da sai aka ajiye su a nan badda nan wani wuri nan aka ajiye su ana ana azabar da su har ya masu da musu billahi to wannan shi ne abin da yahuda suke rawatar wani isra'iliya waɗanda waɗansu daga cikin malamai suke rawatar cikin littattafai a misali cikin malamai manya har da abu jafar muhammad bin jarir al-zabari wanda yake ya su ya tashi kada ne da goma shine babban malamin tafsiri wanda ya fara yin babban littafin tafsiri a zamanin da babu kamar shi littafin da tafsirin labari shi ma ya kawo soshin to amma shi labari da kuma sai faru da nake su malamai saboda su yi rekod duk abin da aka faɗi da kai da tafsirin Qur'ani sauran malamai sun zo na ba sai su tantance su ware mai kyau da mara kyau to amma yau da kisar malamai ba sa karɓar da kuma domin ta saba da isma ta malamai alƙur'ani ya ba wasu kuma malaiku la ya asuna Allah ma amaru wa ya faɗi ma ya faɗi cewa malaiku ba sa saba duk abin da Allah ya ce su shi suke ba sa saba Allah to wannan kenan su ne wai haru da malamai malamai da dama sun su kuma da iska amma kuma to to sai suka ce abin da yake akwai an da kuma malaikun da kalbi gaske a babila babila wani gari ne wata ɗan baya ce aka tun zamanin da tun zamanin shekara da suka wuce a can wuraren iraq a kasar da iraq take a yanzu nan ne tsohuwar babila wato babila da empire babila sai ya zama aka saukar da suna koyar da sihiri kamar da ya taɓa markadin babila har mutuwa magudu da sai suna kuma yana cikin laifin yahuda ba suna koyar da mutane abinda haruta da maruta abinda aka saukar wa haruta da maruta a ba da mala'iku guda biyu haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin wayannan mala'iku guda biyu ma yu'allimani min ahadin ba su taba koyar da kowa ba wannan mintin malaman da suna ke da zahida malaman nahu malaman nahu da asara suna ke wannan mintin wato zahida ce ko ma yu'allimani ahadan amma da aka sami min ahadin hatta ya kula ba za su koya kowa ba har sai sun ce masa inna ma nan na fala mu din nan jaraba ya Allah ya kiro karka yadda ka bar addini ka kaji a kan wannan kisa ta haruta da baruta akwai wata rana ta bai bolar mu shekara kuma mu wuce da ke babu annu muna jirgin saman na dawa daga makka ta tambaye shi ce aka wakar bawo me kisa haruta da baruta ne tunda ga yadda nasu Qur'ani ya kawo ga yadda kisar da ake kawo ba me gaskiyar labari tunda malaman tasiri sun yi yayi da dama a kai amsar da shi ya bayar ita ta kowace amsar ma shi ne ai tun farkon iskar da ake wa ma ka fara Sulaiman an nan ka balaga kuma ba su kawace tunda aka ce Sulaiman ba zai kafirci ba ba zai tashi ba to ai da mala'ika da annabi aji su ɗaya ne idan an ce Sulaiman ne ake cewa ne alayhi salam ko in an ce jibril ba alayhi salam mika'il ba israfil azra'il alayhi salam aka da ba ka bane ai ajin su ɗaya ne ma'ana alayhi salam ne isma ta har abada ta tabbata da ka ba magana la yukallimani min ahad ba za su taɓa koyar da wani ba sai sun gaya masa ta yi kula inna ma na fitina ne mu fitina ne Allah ya tsoro tarba ne kar fara da ku karka yadda addinin ka to in yana sai akwai ya to daraba ta fada akan ka dan Allah ya tsoro daraba ba taɓa daraba ba ko sai wani ya ci wani ya baki to shi ya baki da ne ya ji yayi sai su koya masa ya ta Allah mun nabi ma mai barakuna wannan zuwa da su ce a'a mala'iku suna koyarwa da dan abba jama'a da man rarrabe sihiri da da mu'jiza su ga mu'jiza daban kafin kuma daban in ba su sani ba su yi to duk dai wayar da mai da ta guda da mana da salatu to idan Allah mun ma suna koya daga wurin wannan malaiku guda sun bayi far da yi bai da mari wato abinda suke iya raba mutum da matarsa wato suna zaman lafiya amma sai ai zabi sai araba su sai araba su kafin su sani na sai su mai far da yi bai da mari wato wa ma mu da dina da min hadi illa billah Allah ya amma duk da ba za su cuci kowa ba ba za su fito wani ba da wannan tsarin ya su illa bi izinlahi sai dai da izinin Allah sai da mashi'ar Allah sai Allah ya ga dama nan izinin Allah ba ni da gaba ba la yarda bi ba ni kufur wa in tashkuru yarda bi Allah bai yarda ba ni da kafici tsarin magabici yana nufin wa amruhu yughayyiru irada iz amma amru ta'atil ibada cewa kudin Allah wani lokaci yakan saba da irada misali ya ce kafin su musulunta kaga su mutu su musulunta ba irada ba ga dama bane da yake mu kuma musulunta mu ga musulunta irada ta ga dama da irada da musulunta na hannu ɗaya illa billah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna kula da gurin wadannan mala'iku abin da yake cutar su ba abin da zai amfane su ba wa laqad alimu tare da su riga sun sani laqad alimu da bani cewa su mala'iku sun sani ko suna ga mutane cewa da bani cewa duk wanda ya sai da addinin sa ya sai wannan zalin yar da imani ka domin yadda suke bada iskar idan mutum ya nace ya mutu zalin sai su ce karka bari karka addini in yaki sai su ga wata toka ta take misali in ya fita ya tukar sai ga wani farin hayaki ya fita daga jikinsa sai ga wani bakin hayaki ya zo shiga masa tukun ya shiga jikinsa to farin hayakin da imani sa kenan bakin makamanci to daga nan adam je sosai ba ba ma sai ya yi ba da ya sosai ba to Allah ya gama cikin cikin ne ma da kuma da ta bin kaza cewa bai da wani rabu duk wanda ya karɓi wannan bai da wani rabu a lahira sai sai wuta bai da wani rabu a lahira wala bisa ma sharar da amma sama kika abinda suka tsaya ba kansu na tsara suka bari imani bisa yayi muni nauka ya da da sun kasance sosai
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون har yanzu wucin tsari a wajen malaman fiqh an yi jayayya tsakanin ahlus sunna da mutazila da malaman su cikin mazahib da mazahib na ahlus sunna da yau wucin sihiri shin gaskiya ne ko rufa ido ne a wajen mutazilawa suka ce su sihiri rufa ido ne ba gaskiya ba a cikin ahlus sunna ma an samu waɗansu malamai na shafi'iyya suka ce ai sihiri bai da wuta gaskiya rufa ido ne me dalilin ku suka ce dalilin ma qur'ani qur'ani ne bai za ni ba da mu nasihum yukayyal ilayhi min sihrihi annaha ayin da yake bokayen fir'auna da suka jefar da sanduna da gudajensu sai gashi ana yi wa mutane kaya wato ruwa ido cewa kaman kaman macizai ne suke motsawa suna tafiya da makon su ga sanduna su ga jini da aka ruwa ido a mazhabar ahlus sunna ko musamman mazhabar malikiya da sauran mazahib kamar ahmad da abu hanifa da sauransu suna ra'ayin cewa sihiri yana da hakika gaskiya ne wato ba wai gaskiya ne an yi imani shi ba in mutum ya yi ba ba ido bane da gaske ne dalilin sa alƙur'ani suka ce Allah da girma da bai da yaba cewa bokayen fir'auna sun zo da fili sai ya ce fa'auta da fi na fili fa da musa suka ce zuciyar annabi Musa da kanta har ta ta mutsa ta rabu da tabe da zafin ne kai ya bude ta mutsa zuciya annabi Musa sannan suka ce Allah mai girma ne da wajaku bi sirin azim Allah ko azim ne da wajaku bi sirin azim Allah ne mai girma da lallai bokayen fir'auna sun zo da wani babban fili saboda babban gariya har Allah ya wa din gidan yake wani irin zai babba suka ce da haka gaskiya ne idan mutum yayi za a kama shi a wasu da domin inda da yayi take shi wani suka ce gariya ne ba hukunta wanda ya bakin wani suka ce ba ne ba za hukunta wanda ya bakin in ya kashi wani tsari sannan suka ce idan yayi ya kama mutum ana iya hukunta shi amma kuma na malamai aglabi sun tafi kan cewa idan ya cuci mutum ana iya masa kisasi idan kuma ana iya masa kisasi idan kuma ya kashe shi ne ana iya kama shi a masa hukuncin kisa haka yawanci jamhur na malamai suka tafi ah, imam malik a cikinsu yana cewa idan an kama mutum yana tsafi yana tsiri in musulmi ne kashe shi da ya zai mai tuba ba yace dalili da ba za a iya gane ya tuban ko bai tuba ba tun da abin akwai yace kamar zindiganci hukunci sa hukunci zindigi shi ma zindigi an san hukunci sa hukunci kisa ne to ah, wannan kenan ah, wala wannan aman wata daula masibatu min indillahi khairul law kanu ya'lamun walau annam amanu da sun imani su wadannan yahuda wata kawo suka ji tsoron Allah la wallahi to jawabin laukin nan shine la usibu la usibu wato daga isaba masaba shi yasa ce la masubatu min indillahi da sun samu lada daga wurin Allah law kanu ya'lamun da sun sani da wannan yafi musu akan su yi tsafi suna yi
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا wannan aya ta ɗauka ne lokacin da sahabbai radiyallahu anhu jami'an in za su yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam karatun Qur'ani suna so ya rika musu a hankali don su rika fahimta suna haddace hukunce hukuncin ciki to sai suke masa ra'ina bi ma'ana unzurna wato ya rasu dan saurara mana ne wanda aka biya mana kara da mana raƙi na nan ka dan saurara mana dan dakata mana shine ma'anar raƙi da shi da uzurna tun ma'anar su to amma a yaren yahudawa raƙi na zaki ne to sai yahuda suka ji sabbi suna ta annabi raƙi na sai suka ce "Ah, dama ta samu da suna zaki muhammadu a koyi ga shi yanzu dama ta samu ku zaki shi a fili yadda sabbin suke cewa raƙi na kuma ku ta masa raƙi na tunda ku kusa a yaren ku zaki ne." to sai suna yi a wasu billahi suna ga yawa da ga akwai sa'adubnu Sa'adu Ma'azi radiyallahu anhu wanda ya shahada a jihar shekara biyar lokacin da aka yakin Khandaq shi abokin Yahudawa ne tun can da yana jin yara su kwarai da gaske da haka sai ya je tsare suke ya ce alaikum la'anatullah Allah ya tsine muku albarka wallahi na ƙara jin mun dacewa da sallallahu alaihi wasallam sai na sare kansa da suka ce sa'ad ne yayi zafi hadda sare kai kudin ba ka ga masa ne to cewa kudin ba ka ga masa ne shi wannan ayatu ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ku ne to ra'ayin da kuke ta ku ba ku ga masa ne to kar ma ku masa amfani da wannan kalmar daga yau da makwanta ai tana da tana da wanda suke share ma'ana iri daya amma ba ita bace shine unzurna wa qulu unzurna ne maka ku ce ra'ina ku ce unzurna unzurna yana nufin unzur wato unzur lana ko unzurna ka saurara mana kamar yadda ya cewa cewa amurin kalsunin yana waka ba amurin hindin yana ba yana mai musu da martin yana cewa a ba hindin falata a jan alaina a an zurna da kaddiru kan yakina cewa abu amin a ba hindin karka mana gaggawa su fara mana baka da bai zai wato amurin kalsun cikin manyan mawaka larabawa da masu allaka ta sama masu waƙoƙi guda bakwai da aka rata a jikin kaba ɗin to wanzurna ka saurara mana kuma ka kuce masa wanzurna sallallahu alaihi wasallam wasu ma ku saurari wa'azi ba da abin da ake gaya muku su kuma kafirai ku bari da su inji Allah maimakon ya ce wa lahum azabun tunda an kitabi ne an san su sai da wurin kafiri na me kenan ashe yana nufin zakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafirci ne shi yasa yayi wasu zahiri mawdi al-umma nan da zai ce wa lahum azabun adim tunda an san su ne kuma bai an yi magana su amma sai da wurin kafiri zai nuna ittifaqan dan malaman malaman fiqh gaba daya ulama wa ansari suka ittifaqi cewa zakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta da tuba kafirci ba tubar da mutum zai kuma sun yi bayanin wani irin zaki ba su bar abin ba suka ce kai ko rashin annabi yayi ka ambaci ciwon kana ayyara shi sa da shi ba mutum bai da zai ci da shi ba da to kowanne zagi a rumma da sun ci hukunci hukunci kisa hukuncin kisa suka ce ko yaki kutu ka ambata an ji annabi da wuya suka ai an masa kaza suka ce hukuncin mutum hukuncin kisa yana faɗi ba da ne wa'azi ba da ne kirgidi dai nuna annabi mutum ne kaman kowa hukuncin kisa hukuncin kisa kuma wannan zaki kamar da kazi cikin littafin ashifa da tarihin hukki mustafa sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi nan kai nan zaki ko da wani abu kai ko iyayensa kuma mutum ya so shi ma zaki dan Allah da mutum ya ce baka da lafiya da ce iyaye da mutum ne zaki ne bin zaki ne na iyaye ko ba da ba musulmi to annabin da aka ce duk wanda ya yi wa kama ya ce ai mutum ne kamar kowa da ba mutum ne zai rashin lafiya da ba mutum ne zai kaza da zai kaza ba a'a bai tsaya nan bai tsaya iyaye dan Allah shi ne ya rubuta ai akwai gaba da kisa wa haka ne ta wannan kenan duk wanda da gyanin kaza da inda ana shaida musulunci kun sau kun kiza ne kada to wanda ke bi na domin ga yahuda kalmar da suka yi za ta iyaye nan ga ina din nan ba ta kai za ta iyaye amma ga shi ake wani kafiri na ashe duk wanda ya faɗi wata tafiya haka kuma ba in akwai gobe da kafiri na ba shi ya wuce wannan kenan waɗansu sun aka ga saboda karancin karatu wai suna hujja da irin wannan wai ga nan ra'ina yana nufin bunsurna amma da yake kalmar tana ihtimalin ya kace a barta ai amfani da bunsurna wai me yasa ɗan tijjaniya ke amfani da zakam tun da zakam tana iya nufin ciwo tana iya nufin matsayawa da ne me yasa ba za a canza kalma ne da ba ta ba ihtimalin ciwo ba wannan kuma karancin ilimi ne dalilin ra'ina magana ne ba kira ne bane abin ban kita kanin magana da kira ne idan kirari ne ko ya yi imanin magana wacce ba daidai ba ana amfani da ba wuri ba alquran yake furin zaki Allah kan zaki Allah ko in zaki daga zaki manzo Allah ko zaki Allah yake dangana wa kamar da kullum moran mu shara mana wa innahu ta'ala jaddu rabbina an san jaddu imanin yana imanin magana na kaka yana ikimin ma kaja me yasa Allah ya amfani da ta dangane da zaki me yasa bai zaki wata kalma da ba ta ikimanin kaka ba mutane ba hanya da kaka yana da kaka innahu ta'ala wato yace ta'ala ta'in fadar rabbina ko ta'ala jalalatu ko duk abin da ya gada masu wani ta'ala idda da jaddu wato yudina fi dirmani me yasa bai faɗi haka ba zai ce jaddu a shi a kamshi ma zai tafi kenan a haka tunda kirari yau ko kirari ne zai tafi haka wannan biyu yana nufin karancin karatu ya zama malaman balaga suna amfani da yau ban kana kalan lau a barka ba kuma gaskiya ne ban kana kalan lau a barka ba sai a kira ga Allah da kansa da kan Allah nabi inna ma huwa ilahu wahid ya za ce man kana kana Allah ka fara kiya ka duk wanda da kana Allah ta yaya a ce kwarai ta yaya a ce ai da ka idan ba haka akwai kana yakunu kaunan shine misali akwai kana yaqinu kaylulatan akwai kana na yaji mudu akwai kana na yaji bacin rana mudajin sa yaqinu kailulatan kailula shiza wa kan min qaryatin ahlaknaha fa da'a fasna bayat qa'idun qa'idun nan ba wasu na faɗa ba ya suna bacin rana na na kailulatan ne bayatan suna bacin dare qa'idun suna bacin rana da za ka dole ne a ji malamai in dai ana sai karatu in ba ba duka ana faɗa da bayan Allah ana zagi su ana halaka Allah kiyaye malike bi dina ali azaba ta tabbata da wannan yahudawa da gare ما يقول كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أنزل عليكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفوز العظيم
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله العظيم wato ma'anar kala da fadi a baya akwai kala na ya ce akwai kala da ya yi bacci rana akwai kala da wani ya bacci rana ba ka ya zama kan don Allah ya bacci ba da ya tafi musulmi amma man kala ne kala ya kudu kenan shi ne amma man kala kain kala da wani ya wannan shi ne na kafin na bacci rana kaga dole ma ya wasu da ka faru mina da kitabi hakika waɗannan wanda suka kare cikin ahlul kitab madina ba ya wasu da ka faru mina da kitabi mushrikina da su da mushrikan laraba da ma nasara gaba daya ba ta so an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum in alheri ya sauka muku na alqur'ani da yake sauka muku suna ganin sun ji ku shidanta dan suna mushrikai da da ba ba ba ku taba samun annabi ba rana daya Allah ya zabe ku da annabi ya dukkan suna ganin ku ji wannan ba to san ko ba na son haka amma shi ba da tasu bira baki mai sha shi da ke bantan wanda ya ga dama da rahama wani ne rahama nan gaba sai ya ba mu amsa a can gaba cikin suratul anbiya wa ma arsalnaka illa menene rahamarsa ya rasu na jin aiko kuma sai dinka da ba rahama ba dukkan kuma lamar ta amni kenan akwai kuma ta karan soji da ke bacin muminai ta su gira mace bai sha Allah ke duk wanda ya gida mata rahama shi ne manzanci da Allah ta da Qur'ani Allah shine zulfadil azim mai yawan farala farala mai girma
ما ننسخ من آية يوم فنأتي بغير نأتي بغير ما أمثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
ما نزلت من آية نرسلها نأتي بخير منها وأصلها أعلم أن الله على كل شيء قدير wannan aya ta farko ne lokacin da yahudawa suka dafa alqur'ani kamar abin da ya shafi maganar kibla da ana kallon baitul maqdis ne tun abin da aka yi mutum a cikin sallar yayi wata goma sha biyar ko goma sha shida yana sallah yana kallon baitul daga baya ya nemi Allah ya canja masa Allah ya shigar da duka fista mai da dole ne kan baha to wani waje ka shigar musulmi haram canja masa ba ga kiblan kakansa annabi Ibrahim ba za ka yi canja masa dai to shine Yahuda suke jin haushi suna cewa idan abin da Muhammadu gaskiya ne ku ga babban yau rubuci jama'arsa da abu gobe ce Allah ya sani ya hana yau da abu ce gobe Allah ya canja wai nuska Qur'ani to in gaskiya ne yana Allah ma na sani Allah ma na saki wa ana da yawan ku kalli mabu da kai saki shawara ku kai suna faɗin haka to sai wani aka suka da ba su ce a a ma na sak min ayi a wani duna qur'an suna karanta Allah amma Abdullahi bin al-Makki da Abdul Ala su suna karanta aunan sa'a ma na sak na yace don sha na bi kai min ha maganar da suka Qur'ani ya kasu kamar su shi ko ko shi hudu akwai Allah ake kira su akwai nasu tilawati ma'al nasu tilawati wa ma'al a yi nusa da hukunci ga daya misalin sa abin da aka tuzo abdullahi dan masu radiyallahu anhu rana na rubuta na haddace ayoyi a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ce cikin fayyar takarda to da nace wata rana na ce ni karatu na kasa ni da na kowa zan je ni kaduna na da ramu da plan a kuma da wato a shafi sai na manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da ka rufe a alwari jiran jiran ayyukan ayoyi a wani ayoyi da hukuncin da zaman dukansa sannan akwai maganar da man sahabai suke cewa wato lan yakun nan da take aka daga baya aka yanke kuma aya ta kare din da da aka share nan da hukuncin da biya bai kabu kuma ba dole ne ake da shi da iska da tilawa ci gaba da akwai da tilawati ga da kuri ai musu ka dawo a barkunci sanin sa man aya da na umuri akan ne mai suka sharra yi maka magana suke madinaci yana cewa Allah ya aiko ba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aiko mishi Qur'ani cikin Al-Qur'ani da kuma sanin to kada wata rana ba su zo su ci ba baya da alhaji ce ba za su yi da rabin ba hukuncin da tilawa ne kawai a sauki tilawa ita ce a shekwa da zana ya farɗi mu ma albarka ta kubatan nan ba wallahu azizun hakim bazawari da bazawara an suka yi zina ya su har mutuwa wannan shi ne hukuncin da Allah ya ajiye musu Allah da ya yi kuma mai hikima to yace idan ba tsoron kada a ce kuma ya yi kada wallahi da na mai da wannan aya cikin alƙur'ani amma tilawa da aka soke hukuncin nan wannan shine ayi fuskar tilawa a bar hukunci akwai nasu tilawati akwai nasu rukmi ma tilawa ayi nuskar hukunci a bar tilawa tilawa da na ba ba hukunci misali ayar ta kafa ta farko da aka saukar wallazi ne ta kona min kawo wa zarna azwajan idan rabbu sinna abba ta ashirin wa ashra da ta kafa zamanin jahiliya shekara guda ake kafa ba hukunci idan mace ta zauna ba ta wanka ba ta wanki a kango ba ta jiya kaya cikin kazanta idan shekara ta akuya ake dauka a jefa mata cikin da take zaune akuya saboda wayan ma zai ta mutu kai da gani ka zama sunci ba zai da da haka sai aka bar shekara guda din amma akwai wanka akwai wanki amma banda kwalliya banda banda banda sa kaya masu kan hankali sai dai kaya wanka kuga amma ba masu kan hankali shine aya ta kuma ce wanda zai ta kwana minkum wa zanna azwajan wasiyatu li azwajan an ila hamu ghayra izwaj waɗanda suka mutu a cikin su bar mata matan da musu za a ga ba su abinci cikin abin da mamaci ya bari shekara guda ba ita kaga shekara guda ta gaba daga baya sai aka yi iskar wannan ayar da wata aya wacce ta dauka kan ita walazina yakum wa zarun azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wanda suka mutu a cikin suka bar mata matan za su zama saka ba wata hudu kwana goma kaga iskar shekara guda ne amma tilawar shekara guda yana cikin qur'ani amma yin son kuɗi kan hukumi ma a shekara tilawa to كمان جاء كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يترك خيرا الوصية للوالد والرجل بالمعروف على المسلمين cewa idan mutum ya zama mutuwa ya bar dukiya ya wasiya tsakanin mutane ne yin ba a lokacin to daga ba wannan aya aka mata suka da ayar bira ayar ga duk mafi auladi zakar da zakar da sai da kuma sa ko da kuma sa ma dar da ka nufi da boy da kulwa da musu ma da kai ka lawar fa da kulwa da sa ba da musu da ka musu ma da take da aude amma kuma auna ku da ayyu mu akra da fa da min Allah illa kana imana ba kuma بعضين ولا تكتب ما تكتب لكل فرد ان كان تكتب فلوس ما تكتب ما تكتب سنة بعضين ان كان تكتب فهد لولا تكتب رب رب ولولا ان يوصل ان كان من ذلك وفي كان سبع يجزي الله ان الله الله الحليم wannan ayoyi suka faru da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta bai sai ya ce musu la wasiyata liwali bayan kun ji annabi ya muku daga yau duk wani magaji wasiya ba wasiya ala wasiyata liwali wa rabbil asli a wani maganar nuska imamu shafi shi ya ce ya yarda qur'ani na nuska ma qur'ani amma bai yarda hadisi na nuska qur'ani amma wani sauran malamai sun yadda sai a saboda misali ayat da ta faɗi mai auren muta man samta bi hunna fa atu hunna fa ida ai hadisi ne ya sabe in har an mutu sun kuma hadisi ne to wannan kenan akwai su da dama sai malamai suka ba shafi yansa suka ce aje ba nuska bane ai wani ta yi billahi wancan ta yi biki fa kula da kai wani ba man sak mina ya abu siya ba mu sha mu taba yin fuska wata aya ba abu siya ko sa aman ta aulan sa a hako ya ta tabbata ta ban kira ibn da abu amr bin ara aulan sa na ji da kai face mu da wata tafita min ha ga cikin ta abu siya ko kuma mu kawo kabanta da suke su kristan nan ai sun sani a addini baya ma kafin kai ya rasulullahi an yi musu idan ba haka ba annabi adam alayhi salam a shari'arsa dan da miji ne a wani ta mata ba zai je a wani baban ba da ba wani family a kan sai family sai sai dai idan ka tagwaye da namiji sai dauki ne cikin farko a hada da ciki na biyu da cikin ciki na biyu a hada da cikin farko a musu dalilin ma kabi da hadin kenan har sai kashe ta wato kabi ya kashe hadin kamar yadda yake kabi amma da gaba wato da ya fara ibn adam da to sannan bayan an yi musu wannan zamanin ba a yarda musu kawai su a shari'a annabi masu a shari'a annabi ibrahim a yarda da wannan ba san zamanin annabi jirgin sai yau aka dubu sai bi wa kudiyar ma wa kudiyar ma wa kudiyar ma wasu kamar a lokacin da aka yi ruwa ya ta sama na kan ya shanye jirgin annabi ya tsaya kan da bi sai allah ya tuwa gaya wa annabi gaya wa na hana maka dukkan da gobe da kayan ita sai ya ji ba ya kuci ba amma idan annabi ibrahim aka baka hana wadansu a shari'a annabi shi alaihi salam da annan a halatta tirafi da dukkan gobe yanzu annabi ya kuma da dabban da ya samu sauna ya fi sauna kun ya fi sauna amma da ya ciwo ya Allah lafiya ya ce lafiya sufi Allah ya kabar lafiya da ramta da da nabi Allah shi lafiya ya kawo kan lamar shi ne zaki ce mun da aka ne hilla bi sai illa ma hafa da ilu al ko ne ko ne abin da ne akan mutane sai dai abin da ya haramta min kabbar na salatu ka so ka tawa to sai kuma da a shari'a da ku an mutun ya aure ko ya kanwa ya yi kuma tana ci guda an yi shari'a annabi annabi ma ta so gani da uwar da ya yani da uwar suna da shakuna ya kanwa ne ko da musu amma da annabi musu bai nuska sai annabi shi ta ce annabi ba ne ku hidu an da ihidata ya hadi ina so in aure ɗaya daga cikin abin da ba zai mutu da da shari'a ba da ba kamani al'antar su bane haka da annabi Musa Isa ta musa dama yana cewa da willa lakum alladhi huwa alaykum Allah ya nasa ya halaka wanda aka haramta shi ma kun sallallahu alaihi wa sallam har wata ba haramta giya ba ba haramta cin riba a hankali aka kawo mu ajin da kai ba a tattace su sakaran wani kana ita ce a farko da take wannan giya san ta bi ta cikin magana da barka da barka sai ta ba ta cikin mu'min da ya ba ya ina da bino har da makaran mai to sai aya karta ce sa tabbai ka lafiya da caca sai ce fi ma sun kabi mu malamin na akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mai amma wani sun maka min nan sai wani suka sha wani suka suka da Allah ma yana da amfani ba za mu jira to sai wata aka sha lokacin Allah aka zo aka sallah shin maye aka sa wani hadin babbe ya sallah sai Ali na bidari sai ya karanta mu ya babu lalalin amma ta bu masala bi saboda cikin mai sai kuma shi ga da ta karbu salatu wa antum sukara kar ya duk ka da kanta sallah na cikin mai a ta ta nan barki har sai kun san da fada to sai shahada ta karanta ki shayi asuba ta suke shaban asuba ka har suke haka daga baya sai aka wadda sai wani rana suka ji haka sha suka aka faffasa da hanci ba amma da so da ya gaba da sallallahu alaihi wasallam aka kiyaye kusa wanda kai annabi zai mutu ya zo shi mai sai ya fada annabi ta shi duk da alhamdulillah kawai nan baba ba na bane yana da mai to haka Allah bai bari sai kashin su aka magana ya aika ce ba ya na mutu ban san wal bai wala san wala ba musu bi amma shartan ne lokacin man da ya ta duniya da wuce biyar zuwa shara shi da kani kuna kan da kashin magana sai shi yasa lokacin da kar a yakin badar da ai ba haka ba shi ya ta fuska shi an harabiya wani manyan yan mu da za a je ba sai suka sha su da kan su da ne hutu ne yanzu su ba ne kama sai suka sha kan su